نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله
yau muna bakwai ga watan Rajab hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1447 wanda ya daidai da 27 ga watan sha biyu shekara ta 2025 muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin ar-rahiqul maktum wannan shine karatunmu na goma sha biyu ko? sha uku ina maka kwana mun yi shi wannan abin yawwa mundu sanati tun shekara ta 115 ko gabanin miladiya zuwa shekara ta 300 miladiya mana tsakanin wannan lokacin tsakanin shekara 150 kenan ko ko da shekara 185 kai mala yace wa urifati dawlatu an san wannan daula wannan kasai ya zil fatra a cikin wannan lokacin bid dawlati himyariya da daula ta bani himyar ta himyarawa wannan kabilan haka ake ce ma daula ɗin al'ula himyar na harko kenan li'anna ƙabilata himyar saboda ƙabilar himyar galabat wato ta yi galaba ta ci nasara wastaƙallat kuma ta kaɗaita bi mamlakati saba ta kaɗaita da masarautar saba waƙad urifa mulukuha sarakunanta kuma an san su da suna bi muluki saba da sarakunan saba haka ake ce musu ita daula ana ce mata daulatul himariya al'ula su kuma sarakunan muluku saba wazi ridan duk sunayensu ne ana kiransu da sarakunan saba da kuma zi ridan wa ulayil muluku su waɗannan sarakunan ɗin ittakhadhu madinata ridan sun dauki wannan gari na ridan asimatan lahum shine ainihi babban garin su yadda kwata su badala madinati ma'arib maimakon garin ma'arib wanda saba su suka dauke shi shine yadda kwata su ko su kuma sai suka canza abubuwa ne irin na gasa ta sarakuna kasan sarakuna dama haka suke da abinda wani yayye gabata in suka zo sai don ka ce ka ba irin nasu in ce su ma bari su yi nasu akwai wannan hamayya din da wannan gasai kowa in ya so yake a ce ga abin da ya zamanin shi shi yasa ba a samun cigaba taimakon in ka zo ka iske mutum ya yi abu ka ɗora daga inda su turawa ka suke amma mu sarakunanmu na abin nan na afirka duk wanda ya zo kawai nan za ka tsaya kai ta tsegumi bai daidai ba nan ba a yi ba nan maimakon kai ta aiki sai ka bata lokaci kai ta bata wani har sai ka sauka ba ka bar ma mutane abin da za su cewa ga ya kayi ba shi ma wani in ya zo maimakon ya ɗora shi ma sai ya ce a ba ka yi daidai ba a yi ta bata wani kwalta za a iske ana yi ba sai ya bar ta ki gyara ta saboda wani ya fara ta ko ya kare cewa za a yi ta wani ci saboda ka sai ya bar ta ya doko wasu kuma shi ma ya kasa karewa a yi ta ba da kudin kasa to maimakin su bar wannan hedikwata din saboda ita hedikwata maida ta hedikwata yana bukatar kudi Yawon sai an yi sabon gine-gine ma'aikatu sai an duka sai an yi ko ga sunan ba a barin su a shiga kawai maimakin yawan nan samun ma'aikatan ai wani aiki da kudin Allah ya kiyaye wato uraf ridan ana kiranta da ridan bismi zifar da sunan wato zifar ita wannan ridan din an santa da sunan zifar haka ake ce mata wa tujadu anqadha ana samun buraguzanta guntayen abubuwan da ya roshe nata na gidajen garin a yanzu haka ala jabalin mudawwar akan wani duci wanda yake mudawwar ne mana zagayayye ne ba mai kusurwa bane kawai zagayayye ne haka mulmulalle ne ducin bilkurbi min yarima daga wani gari da ake ce mai yarima yarim wa biya da lada cikin wannan lokacin bada a fihi musukuku faduwa ta fara a cikinsu mana faduwar kasai faduwar mulkinsu ya fara a cikin wannan lokacin wal inhitab da kuma ci baya mana an ware kwace masu wasu garuruwa mulkinsu ya fara ragewa su kuma sarakunan na tasowa abubuwan suna ta ci baya faqad fashilat tijaratuhum kasuwancin su ya lalace ila haddin kabir ya zuwa iyaka wadda take mai girma mana kasuwancin ya lalace lalace da kowa ya santa ko kuma kasuwanci shine tattalin arziki kasuwancin 'yan kasuwan ƙasa shine tattalin arzikin ƙasa an ce ma 'yan kasuwa ba su da kuɗi to ƙasa ta talauci an ce kasuwancin 'yan kasuwa ba ya ci gaba to shi kenan wannan ƙasai duk kudinta ya lalace isa ƙasashe waɗanda suke da kishin ƙasa to suna kama ma 'yan kasuwarsu sau da sun san ɗan kasuwa shi kadai aƙalla ƙarƙashi ka samu mutum goma yana cin abinci ƙarƙashin shi aƙalla kenan in kuma ɗan kasuwa ya gawarta sai ga wajen mutum ɗari biyu waɗannan ɗari biyu haƙƙin ƙasa ne wata samun musu aiki to shi ya samun musu to kuma sai a mai abin da zai kore su ya ce shi ma ba ya yawa shi kaɗai zai aka kama mai ake yi ya yi abin da ƙasa ba ta yi shi ƙasa ba ta yi ɗaukar mutum ɗari biyu kai tsaye tunda ba shi kaɗai ba ne wani ma ya ɗauke ɗari biyu wani ma haka kaga da aiki ne nawa da aikin kasa ne ba ta yi ba 'yan kasuwa suka yi sai a kama a wadda wani ma haraji da za a yi sai a raga sai a rage su mai albarkacin mi yana taimaka ma 'yan kasa sai a kalli wannan na kya shi miliyan ɗaya gare sai a ce kawo ɗari ba da gudu za a bada ba amma yana haka kuma a ce kawo miliyan ya ba ma'aikatan shi kuma ya ba gwamnati kaga abin ya mashi yawa to saboda haka da zara an ce ma kasuwanci ya lalace to shi kenan ƙasa ba ta zama da kuɗi domin yan kasuwan da yan kasuwancin suna tafiya daidai harajin da suke ake an sa gare su hamsin ɗari hamsin ɗari hamsin ɗari ɗan kasuwa nawa ke akwai to nawa za su kuma cikin ruwan sanyi za su bada su yanzu na aka maza mai sai ya bar kasuwai wani sai sai tsaye da kasuwar tashi ta yi ta lalacewa yana raya ta can wata ƙasa canza ya koma yana kasuwancin shi canza ya sayan kayan ya sai da abin shi ci riba sai da turo mai kuɗi ta banki kawai ta kashe ku samu wani dan abu nan wasu yan gidajen haya kamar da su ya dogara shi kuma haraka na can babba ana ti ya yi gudun hijira na kasuwanci libastil ambati saboda manoma manoman ƙasar sham yan kasuwa kenan manya sun shimfida sai ƙaratahun mamaye wasu ala shimalin jazira a kan arewacin jazira saboda haka kasuwancinsu waɗannan himiyar yawa ɗin su kuma yi mai sai ƙasa saboda waɗancan su kuma sun taso muna ganewa ko awwalan da farko mana abu na farko da yasa kasuwancin ya sha ya- abin nan yayi baya ya lalace ya tabarbare ya rauni saboda waɗannan manoma din yawa dama da abin da ke kawo lalacewa da ƙasa ta zamanto ba ta da sai an mata abinda afirka yanzu ba mai ba mai yarda da shi ba sai dai amma ba musu mu kuna ganewa ko ba mu san mai mun yi sanda ai mun ga hila Allah ta'ala ya mun muna iya noma shinkawa da dole sai sai an zo an sayi gare mu muna da hilaye mu ma mu noma kamar yadda kowa yake noma kowa ya tsaya kasar shi muna in muka noma shinkawa mu nan ta ishe mu nan kaga mu muka noma abin mu kuma mu sayi kuma kuɗi saya cikin ƙasa ba sai wani ya kawo mu daga shi ma ya tsaya can ƙasar shi ya sai da mu amma ba mi mu tayi arha idan muka noma shinkafa mu mun iya sayar da jikka bakwai bakwai dubu yanzu kaga ba ta mu ba sha nawa muke sayin ta goma da rabi sha ɗaya sha ɗaya da rabi sha biyu irin da yadda kake so daidai kuɗinka daidai shagalinka to in mu muka noma kaga cikin damu ce ta kasa mun san kuma da aka yi aka noma ta ba wani wanda zai noman ta ya cuce mu ya sa mata wani abu wanda wat- sai an yi shekaru abin ya cuta mu ba komi komi nata mai kyau ne kuma kudin mu na cikin kasa a ganin manoman su ne suka noma kuma suka sai da abinsu kuma kudin sun tsaya cikin kasa amma sai sai mu bar wasu su- muna oda wurin su yanzu mutanen da ake oda wurin su saboda sun ga ana yawan odai kawai ranar sai su taho da kansu su kawo abu kai da kake oda wurinsu sai su durkusar da kai kawai sai su shigo da abin cikin ƙasa su ba su nemi izini su kawo shi da kansu in ma kayo oda to ga su sun kawo shi nan yadda kake saye ka saida ma mutane kana samun riba so sai su karya abin haka sun karya ka kuma ana ji ana gani Allah ya kiyaye ثم لغلب لغلبة الرومان sa'annan kuma saboda galabar rumawa ma'ana ruma turawa na Europe su ma sun yi galaba ala tariqi tijara akan hanyar da ake bi a yi kasuwanci albahriya ta teku kuma sun zo sun yi rinjayi kaga yadda muke noman hatsi da masara ya kamata kenan muna iya noma ba muna hidda ba mu noma aya mu hidda ko ba haka ba mu noma wake mu hidda ita shinkafa mai ba mu noma ta ya kamata a ce muna mi muna nomanta muna hidda abin mu ko ba mu hidda abin mu ci abin mu cikin kasa ba ruwan mu da ta wani mu nawa ne mun kai yanzu wajen miliyar 30 da wani abu miliyan 30 da wani abu ko mun yi miliyan 20 da bakwai ko da mun wuce da 30 haka muna da yawa na da yawan da za- mun ishi mun ishi kanmu mu talallabu kanmu mu kama makanmu ko mu samu kuɗi amma abin ya ƙi yiwa har yanzu sai yawa muke ta yi kuma sai wahala muke ta shiga saboda ba tsari ba da nufudi sultanihim bayan zarcewar shugabancinsu da ƙarhinsu ala misra kan ƙasar misra wa suriya da kuma ƙasar suriya wa shimalai hijazi Saniyan da kuma ainihi arewacin Hijaz, mana wajen su, wajen Suriya ɗin da yake nan. Arewacin Hijaz, arewacin Makka da Madina, karo na biyu kenan. Abu na biyu abin da ya sa kasuwancin waɗancan mutane ta barbari saboda ‘yan kasuwa sun taso na Sham, sa'an nan kuma yanzu ga rinjayen turawan yamma, ma sun yi rinjaye a kan ƙasar Misar sun ci ƙarhinta. ta ƙasar Siriya da kuma arewacin Makka da Madina. Ra kenan wannan masarauta dole ta yi rauni, a watan da waɗannan sun ware kusan tota. Awa, wali ta nafusil ƙaba'ili, saboda kuma gasayya ta ƙabilu. Fima bai na cikin abin da ke tsakaninsu, talisan abu na uku shi ma ya sa wannan masarauta ɗin ta yi rauni, abinta ya ja baya. saboda kabilu su kan suna ta mi suna ta gasa tsakaninsu yawa wannan na cewa shi yayi wannan na ana ta rigima kuna ganewa ko ka san munan ba mu da rikicin kabilu rikicinmu na kabilu duk na baki ne bai samu hada bai samu hada bai samu rashin auratayya da juna amma wasu kabilu na kasashen afirka haka suke ba su koga maciji fada suke sosai ana kashe juna ko ba wuri tsakaninsu ku kaga mu namu da mai sauki ne to rikicin kabilu yana sa kasa ta yi rauni kabilun da ake mallaka ne to su ba su shiri tsakaninsu kaga ƙarhi suke yi suna kashe junansu ƙasa kuma tana nan bayar da za ta yi da su wadil anasiru waɗannan abubuwa ɗin shine al'anasir kama al'ashiya waɗannan abubuwan hiyar lati sabbabat su ne suka yi mawari fi tafarruki ali qahtana a cikin wacewar iyalin qahtan wa hijratihim da kuma hijrarsu ila albiladi shasi'a ya zuwa garuruwa masu nisa Allah ya samu dace na hudu mala ya ce mundu tun daga sanar shekara ta salasumiya ɗari uku miladiya ila an dakhalar islamu fil yaman har zuwa inda musulunci ya shigo a cikin ƙasar yaman don kuma mi ya faru malam ya ce a wannan lokacin mana tun daga shekara ta 300 ta miladiya har zuwa bayan shekara 200 da wani abu ko manzala ya zo shekara ta 500 da 70 da wani abu bayan dauke annabi isa ko to urifati dawlat kasan an san tafiya da fatra a wannan lokacin bid dawlati al-himyariyati thaniya da daula ta himyar ta biyu wa urifa mulukuha kuma an san sarakunan su bi muluki saba da sarakunan saba wa ziridan da kuma ziridan wa hadramaut an san su da sarakunan hadramaut wa yamant da kuma yamant ko yamnat duk ana kiransu da wannan sunan wa qad tawalat ala hadhihi dawla ya biyu bayo baya dai bayan dai akan wannan masarauta din al-turabat rigingimu shi ne alitrabat rikici tsakanin 'yan ƙasa ɗin walhawaris da kuma musibu daban-daban alitrabu shi ne wato rigima irin ta shugabanci mulki ya ƙi tsayawa da an hau wani sai ya zo ya juye mulki kamar yadda ake ƙasar gine ƙasan ƙasar gine ita ce da waya a shekarar bilahiya tun da aka yi ta haka ne da an shekara ɗaya da rabi biyu kuma sai ka ji wani ya juyi kuma a dawo siyasa kuma da an kwana bi sai wani ya juyi haka ake ta yi mu nijar ana daɗewa ba a yi bayi ana yi shekara goma shuru ana ma iya wuce nan ana yi shekara sha biyar ba a yi ba sai an manci su kuma da an yi ma ko mamaki ba a yi kuma hatta mu da ke nesa ma ‘yan wata ƙasa ba mamaki don mun ji an juyin mulki gine’ ko ba haka ba har sun saba ba wani abu da ke faruwa kawai shi kenan da ya hau ba wani rigima da ake su ya ce ya sa rana nan da wata tara ko shekara ɗaya to da aka yi mi kawai sai ya ce za mi shi ma ya dandana mulkin je da yake to su ake cewa littarab rishin tsayawa wuri guda ɗaya alhawadis kuma yamine na hadisa harisa shine musiba Allah raba mu da ita wata taba'atil inqilabatu juye-juyen mulki kuma ya ta zuwa ɗaya bayan ɗaya al-inqilabat jami'i na al-inqilab al-inqilab shine kudeta juyin mulki to juye-juyen mulki da yawa ya ta biyo baya wal hurubul ahliya da kuma yakuna na ƴan gida yakuna na cikin gida ba na waje ba yawwa yakin ba sasa na mu ya mu ya mu mai ta faɗa allati wadda jalatha ta sanya wannan garin ko wannan kasan urdatan lil ajanibi dauka ce ga yan waje ko dama ce ga yan waje muna ganewa ku dama duk wanda bai gyara gida ba to dan waje yana iya shigowa yasa ake son yan kasa su zaman to masu haɗin kai idan muka haɗa kanmu kowa na son kowa to na waje bai sai shigo mu ba to wanda ya taba sai ya ce mai ina to wanda ya taba sai ya ce a kasa ta cewa ko nawa za ka ba ɗan ƙasa an Allah ya sa mai kishin ƙasar shi ko nawa za ka ba shi bayi su saboda ya san mahimmancin ƙasar shi ya san abin da za ka ba shi ɗin nan to hada shi in an zo wurin bala'in hada shi za a gama ka gaba ka ba shi koyi ba kenan abin da ka ba shi gaban zane shi yasa ba zai yarda ba ko ka mai garanti cewa da wani abu ya faru kawai za mu kawo jirgi kai mu tsaye da shi ba ya su wa ya sani ma jirgin ba matuki sai ya shiga ciki ya wace da shi a gani mutunan kirki ko nawa za ka ba shi a kan ƙasar shi wallahi ba shi amma mu saboda talauci ya daidaita mu ya gama da mu ya kalshe mu ya yi raga-raga da mu yasa da an baka kawai da kaji wata miliyan hamsin nan shi ke sai ka sai da ƙasar ka saboda miliyan hamsin miliyan hamsin kuma an haka baka ita baduwar haka ta kusa karewa saboda gani za kai kudi ne masu yawa ya kai tarin basa su ba su karewa sai dai ka jawo kofar kawai ka dauka sai da ka jawo ka gaba komi a kuma shi kenan ka riga ka sai da kasarka ka lalace to saura ka waɗannan fadace-fadacen da rashin fahimtar juna da jituwa da juna shi yasa 'yan waje su ma suka samu damar kama wannan ƙasashe hatta qada al-istiqlaliha har sai da ƴan waje din suka kawo ƙarshen mi incin gashin kansu suka koma su mami ba su da incin kansu aka zo aka mamaye su aka kwace musu mulki fa fi hadha al-ahd bismillah yayi yayi ta tsaya bugunta ne na yayi to fiya da ladi malam yace a cikin wannan lokacin dakalar rumanu rumawa suka shiga fi adan a cikin garin adan adan gari ne gari ne mai kyau wancan lokacin ai akwai adan cikin qur'ani jannati to shi ne adal dindindin kenan gari ne na dindindin gari ne mai kyawu mai daɗi to ruma suka zo suka shigo wannan garin cikin yaman ne ba ruma suna turawa na rum amma dai dama da suke mulkin wajen suriya da sauransu ko sai da suka samu damammi suka zo suka tsallaka da waɗannan garuruwan suka je suka mamaye wannan garin suka shigo a cikin garin adan wa bi ma'unatihim da kuma taimakawa su waɗannan turawa na rumawa ihtallatil ahbashu habashawa suka kwace al-yamana suka kwace kasar yaman saboda su habasha ga su ga yaman makwabta ne habasha na afirka yaman kuma na kasar larabawa amma makwabta ne to har soyan afirka din na habasha suka samu damar kwace mi wa yaman saboda su ma lokacin mutanen habasha suna karkashin mulkin farisawa suna karkashin babbar kasa daga cikin kasashen duniya masu ƙarhin mulki a wancan lokacin kuna ganewa ko shine ma'ana ihtallatil ahbashu al-yamana habashawa suka kwace kasar yaman marratan li awwali marra karo na farko ba taba yi ba sai wannan lokacin saboda an ba da dama mun tsaya muna ta rigima tsakaninmu duk wanda ya mulki ba mu yarda da shi ba sai namu in dan kabila wani ya mulki sai ka ce baka yarda ba sai dan kabila ka ita rigima sai ka kwace shi ma ya tsaya yana ta rigima maimakon ya kama a zanna lafiya ku gina kasa ku samu ci gaba sai a tsaya yana ta rigima har wani ya shigo yanzu shi wani saboda ba dan kabila shi ke mulki ba in aka ce mai za mu kama mu kwace mulkin mu ba sai ce ya yarda haka kai aka gane ba mu da wayo in aka yi wannan wayan za mu karɓar muku mulki sai an haka karɓar mulki sai a hana musu mustazillina tanafusa su waɗannan mutanen habasha sai suka yi amfani suka ribanci a tanafusa gasar juna da ake ta yi gasa da juna baina ƙabilatai hamdana wa himyar tsakanin manya-manyan ƙabilu guda biyu na hamdana da kuma himyar sai suka yi amfani da wannan rigimar da ake yi kenan wastamarra ihtilaluhum kuma kwace wadda suka yi ma ƙasar yaman ya ɗore ila sanat har zuwa shekara ta 378 miladiya. Kadi ba ka gani, shekara nawa, kusan shekara 70 da wani abu, inda suka kwace mulki. Yanzu kuma, in aka yi ta mulkin ba kujin daɗi kuma sai ka ce da Allah jama'a zo mu haɗa junanmu. Haɗin kan da kuma da waya yi, kun riga kun bata. su kuma sun riga sun yi ƙarhi sun riga sun ba wasu cikinku matsayi su kaga wane za a yarda ya sauka da matsayin shi saboda wani haɗin kan ƙasa to shi yasa haɗin kan ƙasa yana da mahimmanci ƙwarai da gaske thumma nalatil yamanu sa'annan ƙasar yaman ta samu istiqlalaha incinta bayan wannan shekarun da aka yi walakin bada taqaw sai dai ta fara hwadawa al-thulumat ma'ana waɗansu farakoki sulma shine baraka jami'in shi shine thulumat me baraka a yanzu ba nan rarrabo kai ba taqaw thulumatu fi saddi ma'ariba farakoki sun hwara hwadowa sun fara abkuwa a cikin mi wannan dam na ma'ariba ma'ana dam din ma'ariba ya fara hohoshewa a wannan lokacin sulma shine huda hudodi kenan damin yana samun hudodi kenan kaga yawwa ruwa shiga za su zanke hitawa daga wurin sai ya hoshi sai ya zube hatta waqa as-sailul azimu har sai da ambaliya mai girma ta faru alladhi zakarahu alquran wanda alqurani mai girma ya faɗi bisail al-aram bisail al-arimi wanda aka kira shi da ambaliya arim shekara ta 450 miladiya au ko kuma shekara ta 451 miladiya ana akwai shakkun wurin masu tarihi muna ganewa ko ko dai shekara ta 450 daidai ko kuma 451 wadai da hamsin din ko kuma bayan shekara ɗari wa kanat ta kasance hadithatan kubra musiba ce mafi girma addat wadda ta kai ila kharabil umran zuwa rushewa garuruwa rushewa ginunuwa gine-gine na mutane wata shattatati shu'ubu kuma 'yan ƙasa ƙabilu gaba da suka wace kamar yadda an yi ta faɗi a can baya ame ta gayan haka ko awa kaga dai wannan tun gabanin zuwa addinin musulunci ne ba da shekara kusan 300 ake ba mu labari ga irin abubuwan da suka faru ga abubuwan da ya ja masu cikas ya ja masu lalacewa kasashen su to mu ma haka muke yanzu muna da kabilanci shi yasa ba mu ci gaba sannan kuma mu ba kasan mu ce gaban mu ba abin da ke gabanmu kanmu kawai. Abin da ke gaban kowa bukatar shi ce gaban shi. Yanzu nan da za a jera mu misali, ba wani ce da ra'ayinmu za za a jera mu mai layi wurin shugaban kasa kowa ya shiga bayan bayan ɗaya. Kuma duk wanda ya hita ba zai hito ta inda ‘yan uwa suke ba daga can za ta yi shi. da da wuya wani ya kai karan matsalar kasarsu ko matsalar garinsu ko unguwarsu kowa gidan shi ne to kuma ga mu wajen mu 500 mun jera dan Allah kowa biya mai bukatar gidan shi kasan abu ne da yake da wahala za ka zane sai mun gamu mu ce wani aka tambaye ka gama mu ta gaya abin da aka tambaye amma da gaba ɗayanmu za mu je da matsalar garinmu matsalolin da suka sha mamakai cikin unguwanninmu da ya za ka gani dole sai abin kuma kaga wannan ya nuna mun damu da mun damu da wurinmu ba kanmu muka damuwa da shi matsalar ka ba mai kudi ne za a baka na kashe shi kenan yanzu shi wani ya shiga wurin shugaban kasa ya to da ɗari bismillahi bar shaka na ana shi kwabe shi ne nake ba da zai shi wani ba ruwan shi shi dai kawai in ya hito da ɗari ya yi tsarin nan moto kasa yi da ya zato ba ka da hanya ta hau mota don da nan kakashin ba ka da hanya ta kwarai ba ka da yanzu ba mu da kwandunan shara ba sai yan kaɗan ba mu da wurin zuba share na za sai a zo a tara ta cikin unguwa karanta ga tanan ta taru tana ta abin nan hesa ma mutane cututtuka daban-daban suna shiga gidashi yaranmu suna ta hawa suna wasa wurin mu ba ruwanmu da kanmu ne kawai kuma muna musulmi musulmi da inda yake to yana da kishin wurin shi kuma yana son ya ga yana wurin shi ya gyaru kuma matakar dai ba mu nuna mu shugabanni muna son wurin mu ba to su ma haka za su kowa da shi suke rayuwa ciki sun da suke rayuwa wuri ne mai kyau ko shigowa wurin ku ba ce ka gansu wurin ku zamanin siyasa ne zamanin neman ƙura ku ne amma da ya wuce ba su ƙara zuwa wurin ku yanan mu ya kamata mu da ke rayuwa ga wuri mu ya kamata abin ya dame mu kuma ka sani duk wanda ya himmantu ya kula da matsalan al'ummar shi to Allah subhanahu wataala zai kama mashi sakamakon kai tsaitsayin da ka kaga an muku gyara cikin garin ku kaga damuwa ce ta, kowa da kowa to sai Allah subhanahu wataala ya taimake ka ganin muna karantawa cikin hadisi wallahu fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni akhi wadda in ka taimaka kai masu Allah ya kama maka Allah ya kama mu to mala yace wa fi sanati a cikin shekara ta 523 qada zunwas al-yahudi wanda ake ce ma zunwas ba yahudi shi ya jagoranci hamlatan hari munkara mummunan hari alal masihiyina akan kiristoci ba Yahudi ne ya kama kiristoci hari kuma mummuna a wancan lokacin nan da kusan shekara dubu ɗaya da ɗari biyar da suka wuce ya kai mazari min ali najirana daga mutanen najirana waɗannan da kiristoci waɗanda kusan suratu ali imrana duk tana maganan tattauna wasu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mutanen amanan kayan zuwa annabi ne sallallahu alaihi wasallam wannan ba yahudi wanda yake sarki ne daga cikin sarakunan yahuda na wancan lokaci suka kawo ma kiristoci hari wa hawala sarfahum kuma yayi kokarin kaudar da su anil masihiyyati daga addinin kiristanci kasran da karhin tsiya ya kokari lalle da karhi da yaji sai ya raba su da addinin su abin da yake nuna ma tsakaninsu ba a shiri dama ba a shiri bai hudu ya rena abin nan kirista ba a shiri daga nesa kana ganin kaman ba dai suke ba ko da shi kirista yana matsab bai hudu shi bai hudu tsanar shi har abada ba ya san shi walamma abau lokacin da suka kiya suka ce lalle dai ba su shiga addinin shi khadda lahumul ukhduda kutila ashabu al ukhdud sai haka masa ramuka al khadd shine mai rami to sai haka masa ramuka aka zuwa alqahum fin niran aka yi katar rami aka cika da wuta aka kawo gumagumai ta ce aka kunna ko dai ka koma addinin yahudanci in ka kiya sai ka yi kiristanci sai a tallaka ciki sai ka soyi gaba ɗaya ka babbaki wadda ladi a shara ilaihi alƙur'an wannan shine abin da alkur'ani ya nuni zuwa gare shi fi suratul buruj a cikin suratul buruj bi qawlihi da faɗin Allah subhanahu wataala qutila ashabul ukhdud an tsine ma ma abuta ukhdud ramuna ashe kaga ma abin ya faru ne tsakanin yahudu da nasara sarkin yahuda ne zan ki jefa nasarawa amma a lokacin su ne masu addini saboda ba musulunci lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai zo da addinin musulunci ba lokacin duk da yake su ma su ne musulmi ba yahuda ma da musulmi ne da addinin Allah sunan su amma dai su sun sauya ma addinin suna sun maida shi yahudanci su waɗannan sun maida kiristanci amma a zahiri sunan ya musulunci saboda addinin annabi Musa ne da addinin annabi Isa dukkan su musulmi ne wa kana hadha alhadith wannan musiba ta kasance uwa sababa shine mafarki fi niqmatin nasraniya a cikin wato fushin bacin ran nasarananci ma'ana kristanci annashita wanda suke masu tasowa ilal fath ya zuwa bude gari wattawassu da kuma fadadawa tahta qiyadati karkashin jagorancin abatiratir ruman sarakunan rumawa ko kuma malaman rumawa muna ganewa ku wato abatira jam'i ne na baitar wato su ne malamai manya fastoci akwai sama ga fasto akwai wani babba aiko akwai reveran ko reveran yi ko yawa rabaran inji ingili suka ce rabaran to akwai sama kamar malanta ce ta musulunci akwai malam akwai akwai wa akwai shehu akwai akwai akarami akwai alaramma akwai ga sunan dai su ma haka suke ko ba haka ba su ma da suna da sai in kana ciki kuma mu ma musulmi wanda ba harkar malanta yake ba kai bambanta malam dai kawai duk malam malam ne kawai akwai sabon kalma akwai ustaz ustaz wurin mutane duk mai dan gemu kawai ustaz ne da wani wanda ya bar geman shi yana gyarawa kuma yana kokarin ya shige gaba ya bada sallah kawai ustaz ne ustaz kuma kalma ce babba a larabci larawa ba kowa suke wada mai ita ba sai babban malami amma sai zamanto yawa inda kana da dan abin nan ɗinka kuma kana da kamewa kana da kamun kai wurin shegantaka kawai ka kama kankarar ƙur'ani za a ganka kana ta karatu da zama ustazi ke to ga ustazi nan ko taruwa aka yi ga ustazi a ba mu sallah ko ba haka bane to su ma suna da irin wannan darajoji din min biladil arab karkashin jagorancin waɗannan daga garuruwan larabawa faqad harradul ahbasha su waɗannan manya manyan mutane din sun zaburar da habashawa wa hayya'u lahumul usqul al bahriyya kuma sun tanadar musu da wato jirgin ruwa shine usul ka tabarin jirgi na ruwa na teku kuna ganewa ku sun shirya musu wanda za a ketarawa da su zuwa can wurin ba nazala saba'una alfa jundigin sai wato soji dubu saba'in suka sabka min alhabasha da ƙasa habasha a wancan lokacin wa soji dubu saba'in dama kasa ana so a yi mata maganin matsalar kasarta matsalar tsaronta sojoji ake dauka da yawa masu tarin yawa kuna ganewa ku? to shi da aka dauki sojoji masu yawa yanzu dubu saba'in nan da shekara dubu biyu da suka wuce saboda Allah kuma suka su ne suka taho da kansu wurin yakin ba na kasar ba ne kawai waro su ne aka yi daga sojojin aka kawo dubu saba'in ba ko yanzu aka saukar da soji dubu saba'in ya kake gani an sai sai matsala kowa ko ba su da bindiga sai sun kashe duwan dan ta'adda kawai a baza su cikin daji a ce kawai kowa su haka shi kenan ‘yan ta'addan ma canye su za su saboda sun masu yawa ya za su yi da su da yawan ɗan ta'adda bai wuce dubu biyu ya ma yi yawan hake nan ina zai za su zanna wuri guda dubu biyu a gane su ba da aka samu dubu dubu talatin aka watso masu ba ba ba dubu uku ba ko ɗari biyar a ce ku ta yi me za su yi a watsa su duk inda suka diba su ne kawai a shi kenan in ba kashin za su yi ta yi ba su kashe su kaga ba ta kashi ne za a yi kayan su kashe su karar da waɗannan sojoji masu yawa su an kare da su kuma an gama da matsalai su da lokaci akwai irin wannan matsalai kowa soji ake ɗaukar shi inda ba tsoho kake ba inda ba ka kai shekara talatin ba to sai ka tai soji shekarar da muka je sudan shekarar da muka je muna muna cikin mota za ka rantsai da mota ana ku har mu sha kan make da mun gwada takarda mu ba yan kasa bane sai a kyale in ba ka da takarda ka ka shiga uku an tahi da kai akwai irin wannan matsalar ta tsaro mota na tsaya za ga matasa na hita ta taga kaga mutum ya arce an bi shi in an kama shi jan ba kama ya to kuma akwai rada za a gamuwa da shi in kuma ka taba zuwa dama kana da katin kana ka taba zuwa da ka bari shi a kyale in ka baro ya gida to ɗan gidanku su kai maka a sako ka in ba ka ba sai ka tafi ba ka ƙara dawowa gidanku sai bayan shekara biyu ana koya ma kaya sai a tura ka wurin 'yan ta'adda hada kai ciki ku je can ku yi maganin su yaya mu a yi mamaka kowa kyale mu abin da muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada kuskure Allah ka yayi mana Allah ka samu gyara Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci Allah ka shayi mana hawayen mu ka biya mana dukkanin bukatun mu gaba daya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين